الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjid Da'wati wal Irshad inda muke gudanar da karatun wannan littafin mai albarka na sunani na sunanu Abi Dawud a wannan majalisin namu na karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna ashirin daidai ga watan shawwal hijira daga maka zuwa da madina 1446 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shine darasi na 23 kenan na 23 a cikin kitabu as-sala a kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine laqad rafa al-islamu salman farisin wa qad wada ash-shirku sharifa aba lahabin laqad rafa al-islamu salman farisin wa qad wada ash-shirka sharifa wa qad wada ash-shirku sharifa aba lahabin malai yake cewa hakika musulunci ya ɗaukaka salmanul farisi tare da cewa shi ba kowa ba ne amma dalilin shigarsa musulunci sai musulunci ya ɗaukaka sa ya ce kishiyar musulunci shine kahurci ya ƙasƙantar da mai daraja shine abu lahab kasancewarsa balarabe kuma daga cikin dangi makusanta daga cikin iyaye na manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma dalilin shirka da rashin bin musulunci ya kasance kaskantacce sai ya ce fala'amurullahi malmar'u illa bidinihi fala ta turki takuwa fala ta turki takuwa fa malmar'u illa biha au kama kala sha'ir yake cewa na rantse da Allah darajar mutum shine addininsa da haka kada ka bar addini kada ka bar takawa domin ita ce kai ma'ana abinda wannan baitin yake nuna muna faɗin Allah maɗaukakin sarki inna akramakum indallahi atqakum mafificinku a wajen Allah shine wanda hi kowa ta ƙawa daga cikinku abubuwa guda biyu su suke bambanta mutum da dabba abu na farko shine hankali abu na biyu shine addini Allah maɗaukakin sarki yake cewa wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'ami wannaru mathwallahum kun ga anan kahurai suna da hankali amma kasancewar ba su siffanta da siffa ta biyu ba sai Allah ya siffanta su da dabbobi ula'ika kal an'ami bal hum atal rishin addini sai Allah ya kamanta su da dabbobi ashe duk abin da ka rasa duk yanda za a yi a ce wai dalilin wani abu darajar ka ta zube in dai ba musuluncin ka aka taba ko hankalinka to wallahi darajar ka tana nan ba abin da ya taba darajar ka ma'ana shine abinda muke ake ci munato a kwarya 'yan kwanakin nan na wani abu da aka yi ma wasu suke ganin ai an ci mutuncinsu sai mu ce ashe ba su gane musulunci ba da sun gane musulunci da wannan bai taka kara ya karya ba da wannan bai zo musu a cikin kai ba domin allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari inna akramakum inda allahi atqakum abu guda kawai zai sa ka kasance mara daraja a wajen Allah maɗaukakin sarki shine rishin musuluncinka ashe idan ka kyautata musuluncinka to babu wanda ya kai ka daraja ƙabilanci yana ɗaya daga cikin munayen abubuwa manya-manyan laihuka wanda yake shine laihi na farko da aka fara ma Allah maɗaukakin sarki a ban ƙasa kamar da malamai suke cewa laifi na farko da aka fara ma Allah shine ƙabilanci wa ya fara yin shi kuma shine mafi sharrin halitta shine iblis da Allah ya umarci su yi sujada ga annabi adam shi sai ya ce mi ana khairun minhu ni na hisa alkhairi dan me yasa to ga kabilancin khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin dan saboda ni da wuta aka halicce ni shi kuma da me aka halicce sa a ai mu mun hisu daraja dan saboda mu ne kakannin mu suka fara mulkin Niger misali kakannin mu suka yi kaza kenan mu ya kamata kaza mu ke da kaza a'a ai mu muka hiyawa kenan mu ya kamata mu yi kaza wannan shi ake ce ma kabilanci kabilanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta sa daga cikin ayyuka na kahurai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ithnatani fin nasi huma bihim kufrun akwai nau'in abubuwa guda biyu da mutane ke kahurci ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-ta'nu fil ansabi wan niyahatu 'ala al-mayyit shine sukar dangantaka ma'ana kabilanci da kuma kuka akan mamaci manzo Allah yace mi kahurci ne aiki ne na kahurai wannan shine kenan kenan mu yi kokari mu nisanta da wannan siffa ta kabilanci tabbas shi alfahari da kabila ɗabi'a ce ta ɗan adam amma bayyana ta kuma kauce ma tafarki ne na musulunci ɗabi'a ce ta ɗan adam yana alfahari da ƙabilarsa amma ya huto ya bayyana wannan shi kuma ɗabi'a ce ta kahurci ɗabi'a ce wadda musulunci ya hana mu domin in aka ce kowa ya yi alfahari da ƙabilarsa to babu wani wanda zai sadda ma wani ƙasa shi kuma allah maɗaukakin sarki ya yi an adam dole ne wani sai ya haƙura wani ya hau a kansa wannan shi ne kenan muna fatan allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu ya raba mu da wannan ƙazamtar da manzon allah ya siffanta da cewa da'uha fa innaha muntina ku kyale ta domin ita abu ce mai wari idan kun ji waɗanda suka kauce suna yi ku kyale su ku kyale su kada ku tanka musu domin tankawar shi zai sa a wuce gona da iri muna fatan allah ya shiryar da mu idan bu kuma ta ba har yanzu muna a cikin kitabu sala babun fil muhafazati ala waqti salawat a'a babu fi man nama ani salati aw nasiyaha babin bayani akan wanda ya kwana game da wata sallah ko kuma ya manta ta zamu tashi a hadisi na 439 mala yace haddathana amr ibn aun akhbarana khalid an husayn an ibn abi qatada an abi qatada fi hadha al-khabar qala faƙala cinan yana kwararo sauran ruwayoyin wancan hadisi ne na farko sai ya ce inna allaha qabada arwahakum haythu sha'a lalle Allah ya ɗauki rayukanku a lokacin da ya so wa raddaha haythu sha'a kuma ya mayar da su a inda ya so kum sai manzon Allah ya ce ma Bilal tashi fa'adhin bis sala kai kiran sallah faƙamu sai suka tashi fatatahharu suka yi tsarki suka yi arwalla hatta idar tafa'ati shamsu har sai da rana ta ɗago kaman nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai tashi fa salla bin nasi sai ma mutane wannan sallar ta asuba da ta kubuce musu a lokaci حدثنا هناد حدثنا عبثر عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال يتي fatawadda hina irtafa'ati shamsu sai manzon Allah yayi arwalla lokacin da rana ta dago fa salla bihim sai yayi musu salla حدثنا العباس الأنبري حدثنا سليمان بن داود وهو الطيالسي حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط babu sakaci game da kwana ma'ana idan mutum ya yi kwana sallah ta wuce sato babu sakaci bai da laihi innama tafritu fil yaqaza sakaci yana a cikin halke ne idan ba a cikin kwana ake ba an tuakhara an ko an tuakhira salatun ko an tuakhara salatun haka yake dacewa an tuakhara salatun shine a jinkirtar da wata sallah hatta ya dukula waqtu ukhra har sai lokacin wata ya shiga wannan bangunan manzo Allah duka ya faɗe su ne dan saboda ya kwantar masu habbai da hankalinsu mun gani akan cewa suna a cikin tahiya ne suka gaji tsakiyar dare sai suka sai suka kwanta suna halkawa sai suka ga rana ta hoto asali ma zahir ranar ne ya tada su to da suka tashi a ɗabi'ar mutunan kirki a duk lokacin da sallah ta kubuce masa yana jin haushi yana jin tashin hankali yana daga cikin alamar da zaka gwada imanin kaya yake shine ka rasa wata ɗaya daga cikin salloli akan lokaci in kai mutunan kirki ne zaka ji hankalinka ya me hankalinka ya tashi da kaga ka rasa sallah hankalinka bai tashi ba to wallahi ka binciki imaninka ka je ka biɗi likitan zuciya ba likitan da zai baka paracetamol ba ko ya maka hoshi a'a likitan da zai maka wa'azi har kai kuka wannan shine kenan da kaga baka shiga damuwa ba to akwai matsala to da manzo Allah ya ga sun shiga damuwar shine yace musu ai rayukan mu a hannun Allah suke in ya ga dama zai maido su in kuma ya ga dama ya tahiyar da su har abada ma gaba ɗaya sannan sai ya ƙara ce musu wanda yake da laihi idan sallah ta wuce za shine wanda yake walke amma wanda yake cikin bacci in sallah ta wuce sa baya da laihi an gane ko amma wannan zai iya cewa a zamaninmu a zamaninmu da muke da wayoyi da ke da revei in kaga mutum ya kisa revei don ya tashi sallar asuba kenan in yi kwana sallar asuba ta wuce shi wa ya so shi ya so kenan akwai attafrit a nan an gane da kyau ko domin alhukmi ya duru ma illatihi wujudan wa adama don me yasa aka ce baka da laihi in kwana ya doke ka don saboda baka da maimi mai tadde ka to yanzu kuma kana da mai tada ka in kai tuzuru ne ba ka da mata to kana da sarula an gaya da kyau ko in kun mai mata ne ko kuma a cikin geto kuke akwai samari kaga mai kokarin asuba sai ka ce da Allah bi in ka tashi tadda ne wannan shine kenan Allah ya ganar da mu wannan dai a takaice na nuna muna kwana ya dauke ka babu wani ganganci to in ka tashi kai sallar baka da laihin komai a wajen Allah مالك حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة دون يمن توتسلى فليصليها إذا ذكرها تو يسلاتي تلوكة ديتناتا لا كفارة لها إلا ذلك بات دوت كفارة إمبا ونمبا أبن دونا حديثي كنهي إذا كمن تسلى تو دكاتنا تكييتا lokacin da ka tuna ta kai tsaye ka yi ta wannan shine kankarar laihin amma ka tuna kuma kace sai ka sai an jima za ka yi ko kuma sai ka kare kaza za ka yi to a wannan lokacin ka yi ne a wannan lokacin ka fada sako sabo domin Allah ya ce wa aqimis salata li dhikri a inda idza zakarta idza zakartaha a wata a wata fassarar ai li tadhkurani da abin da ya kama da haka mai da muka kawo fassarar wannan ayar a wajen malaman tafsiri مالتي حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس بن عبيد عن الحسن عن إمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له manzo Allah ya kasance a cikin wata tahiya tasa fanamu an salatil fajri sai suka yi kwana ba su samu suka yi sallar asuba a lokaci ba fastaiqazu bi harri shamsi sai suka tashi a cikin zahir rana ma'ana zahir rana ta yadda su fartafa'u qalilan sai suka zakuda daga wurin shine fartafa'u kenan sai suka zakuda daga wurin da suke kadan hatta istaqallat shamsu har sai da rana ta daidaitu shine istaqallat sai da rana ta daidaitu a sama summa amara mu'adhdhinan sannan ya umurci mai kiran sallah fa adhana sai yayi yayi kiran sallah fa salla rak'atayn qabla al-fajr sai ya salla raka'a biyu kamin al-fajr ma'ana ina nuhin rak'atay al-fajr tunda ba a lokacin asuba bane aka yi sallar thumma aqama sannan sai ya tayar ma'ana yasa aka tayar da sallah thumma salla al-fajr sannan ya sallaci sallar asuba wannan hadisin mun kara mun ganshi a baya kuma mun yi bayani mai fadi akai حدثنا عباس الأنبري حاء وحدثنا أحمد بن صالح وهذا لفظ عباس أن عبد الله بن يزيد حدثهم عن حيوة بن شريح عن عياش بن عباس يعني القتنابي آه القتباني أن كليب بن صبح حدثهم أن الزبرقان أن الزبرقان حدثه عن أمه عمرو بن أمية الضمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد أسفاره mun kasance tare da ma'aikin Allah a wani sashen balaguronsa fana ma'ani subhi sai yayi kwana sallah asuba ta wuce sa hatta tala'ati shamsu har sai da rana ta bullo fastaiqadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tashi ya halka faqala sai ce tanahu an hadal makan ku za ku da ku gurgusa daga wannan wurin qala thumma amara bilalan sannan sai ya umurci bilal fa'adhana sai ya kiran sallah thumma tawadda'u sannan suka yi arwalla wa sallu raka'atay alfajr suka yi sallah raka'a biyu ta alfajr thumma amara bilalan sannan sai ya umurci bilal fa aqama as-salata sai ya tayar da sallah fa salla bihim salata as-subhi sai ya sallatar musu da sallar asuba حدثنا إبراهيم بن الحسن حدثنا حجاج يعني بن محمد حدثنا حريز حاء تحويل سند وحدثنا عبيد بن أبي الوزير حدثنا مبشر يعني الحلبي إنا نهم مبشر الحلبي حدثنا حريز يعني ابن عثمان إنا نهم حريز بن عثمان حدثني يزيد بن صالح عن ذي مخبر الحبشي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر kuma ya kasance yana daga cikin masu yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima fi hadhal khabari a cikin wannan labarin na balaguran manzon Allah da kwana ya dauke su shine ma'anan fi hadhal khabar qala yace fatawadda sai yayi arwalla ya'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuhin manzon Allah wudu'an wata irin arwalla lam yalsa minhu turab wanda lam yabulla shine lam yalsa an gane ko ya yi arwalla arwallar da ruwanta ba su jike ƙasa ba wannan me yake nunawa manzo Allah baya bata ruwa da yawa a wajen me a wajen arwalla mun ga bayanin wannan a cikin kitabut tahara kenan wudu'an lam yaltha minhu turab yayi arwalla irin arwallar da bata jika ruwanta ba sa jika ƙasa ثم أمر بلالا سي أمرت بلال فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم سي أمرت بلال يي كيران صلى سنة منزا الله يتاشي فركع ركعتين سي ركع بيو غير عجل باتارد غوغاوا با ma'ana raka'a biyun da na na raka'atay al-fajr bai gaugawa ba thumma qala li bilal sannan sai ya ce ma bilal aqimis salata ta yadda sallah summa salla al-farda sannan manzo Allah ya sallaci sallar farilla ita ce ta asubakin wa huwa ghayru ajilin harka kuma ba tare da wata gaugawa ba قال عن حجاج عن يزيد بن سليح حدثني ذو مخبر ذو مخبر يا باني لاباري رجل من الحبشة وان ذو مخبر كنا وني متني دقا تكن متانا حبشة وقال عبيد يزيد بن صالح عبيد يتي شيني يزيد بن صالح حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد عن حريز يعني ابن عثمان عن يزيد بن صالح عن ذي مخبر أخي النجاشي في هذا الخبر أتكون لبار قال فأذن سيكرا صلى وهو غير عاجل باتارد غوغاوا با ميكي ني da batare da gaugawa ba kun ga wurin kusan wuri uku aka faɗi wannan abin da yake nihi shine kun gani ai sun tashi lokacin sallar asuba yami ya wuce tunda har rana ma ta hutu to tunda ba sakaci suka yi ba har lokacin ya wuce kenan ba dole ba sai sun yi gawagawa sai suka yi komi a natse domin da a ce sakaci ne suka yi to a wannan lokacin za su yi gaugawa su yi mai su yi sallar domin in sallah ta wuce lokacin ta ya wuce da gangan ko ka yi sallar allah baya mai baya so domin al'ibadatul mu'akkatatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min uzrin mun ga ka'idar a farko duk ibadar da aka ce ga lokacin da za a yi ta in ta wuce to Allah baya son ibadar sai da uzuri kenan tunda su uzuri ne yasa ba su yi sallar a lokaci ba kenan yanzu tunda yanzu suka tashi suna da damar su yi abun da ya dace ba tare da gaugawar tsoron lokaci yami ba ya wuce kenan shi yasa komai suka yi sa a natse kun ga sallar ma sai aka ce a natse yayi ma'ana ana nuhi ya sallaci sallar kamar yadda yake sallatar ta da asuba wannan kuma sai nuna dalilin ka'ida fiqhiyya da suke cewa alfa'itatu tusalla kama tusalla fil waqti wa fi ibaratin ukhra alfa'itatu tuqda kama tusalla fil waqti sallar da ta kubuce maka in zaka biya ta to zaka yi ta yanda ake yin ta a lokacin ta bil misali yattadhihi al maqal sallolin da ake da rana bayan sallar asuba wace sallah ce ake bayyana karatu cikin salolin farilla hatta na nafila ma da rana ba a bayyana karatu an gane ku da rana sallah ba a bayyana karatu sai sallar juma'a to amma idan sallar asuba ta kubuce maka ko sallar isha'i ta kubuce maka in zaka biya ta da rana duk da da rana ba a bayyana karatu a cikin sallah to amma kai sallar da zaka biya zaka yi ta yanda ake yin ta ami a lokacin ta kenan zaka bayyana mi ba zaka ce ba tunda da rana ne ba zan bayyana karatu ba shine ma'anan alfa'itatu tuqda kama tusalla fil waqti sallar da ta kubuce ana biyan ta kamar yanda ake yin ta a lokaci wannan shine abin da wannan hadisi ke nunawa hadisi na karshe a cikin wannan babin mala yace haddathana muhammad ibn al-musanna haddathana muhammad ibn ja'far haddathana shu'batu an jami' ibn shaddad sami'tu abd al-rahman bin abi alqama sami'tu abdullah bin mas'ud qala naji abdullah bin mas'ud yana cewa aqbalna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun fuskanto tare da manzon Allah zaman al-hudaybiyya a zamanin yakin hudaybiya faƙala ko sulhul hudaybiya faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce muna da muka sabka don mu kwanta man yakla'una ai man yuraqibuna wa zai yi gadin mu ya kula muna in lokacin sallah yayi faƙala bilalun ana sai bilal ya ce ni fanamu sai dukkanin suka yi kwana hatta tala'ati shamsu har sai da rana ta bullo fastaiqadha annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya tashi faƙala sai ce if'alu kama kuntum taf'alun ku yi kamar yanda kuke yi an gane ko qala yace fa fa'alna sai muka yi qala yace fa kadhalika faf'alu to haka ya kamata ku yi liman nama ga wanda ya kwana a wani ya koya manta kunga wannan hadisin shine karra akan waccan ka'idar ko ta alfa'ita tuqda kama tusalla fil waqti duk wanda ya manta ko yayi kwana in ya tashi zai biya sallar to yayi ta kamar yanda ya saba yin ta ami a lokacin ta a cikin nutsuwa da komai wannan shine kenan akwai wata mas'ala da muka baro baya akwai wani hadisi da muka gani da manzon Allah suka yi wannan sallar da sahi ta asuba sai ya ce musu kuma in gobe ta yi irin lokacin asubakin ku yi mi a yau kuma mai ta tako ina ji ba kuma ta wanda suka halarta a sati wanda ya wuce sai muka ce akwai bayani a gaba to har yanzu maganar da muke malamai sun ka suka so bi game da wannan matsalar akwai wanda suka tai akan wannan hadisin in ka tuna sallah za ka yi ta amma in irin lokacin ta ya zo kuma sai kame sai ka ƙara yin ta akwai malaman da suke gani in sallah ta kubuce maka ba za ka biya ta ba sai irin lokacin ta ya zo wannan ita ce ita ce shine ra'ayi wanda yake marjuhi wanda yake ba'idun min as-sawab an gane da kyau ko magana mafi inganci dai a cikin wannan mangunan guda uku idan sallah ta kubuce maka lokacin da ka tuna ta lokacin za ka yi ta kuma in ka yi ta shikenan ba bashi an gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam mala ce babun fi bina masajid babi mai bayani game da gina masallacin nai a cikin wannan babin za ku ji tarihin gina masallaci na farko a musulunci da kuma ya ya kamata aladabtu a wajen gina masallacin nai mala ce haddasana muhammadu ibn sabahi bin sufiyana akhbarana sufiyanu ibn uyayna an sufiyani sauri an abi fazara عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد با أمرتيني با دا تشييد أبن دا ما تشييد هو رفع البناء وطوله شيني ɗaukaka gina a yi gina mai tsawo shine tashiyid ba umurce ni da ɗaukaka masallacin nai ba ƙala ibnu abbasin ibnu abbas ya ce la tuzakhrifunnaha wallahi sai kun kawata masallacin ne shine me yake da suna daga az-zukhruf ne shine kawa kama zakhrafatil yahudu wan nasara kamar yanda yahuda da nasaru suke kawata cocin su an gane da kyau ko kun ga wancan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marfu'iya wannan kuma magana ce ta ibnu abbas sai dai laha hukumin raf'i domin kaulus sahabi fi ma la majalilin ra'ayi fihi lahu hukumin raf'i idan sahabi ya faɗi abun da babu ra'ayi a cikin kawun manzo Allah ne ya faɗi an gane shi sama akwai malaman da suke sanya wannan maganar a cikin hadisin ba su gayin cewa idraji ne sai su ce ma umirtu bi tashyidil masajid latuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara akwai akwai riwaya tazo akan cewa magana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai magana mafi inganci me yake da suna magana ce ta ibnu abbas a takaice wannan hadisi abin da yake nunawa makruhi ne yin manya-manya ko kuma ɗaukaka ginoni na masallaci ba haramun ba ne makarohi ne domin koyi ne da wa yahudawa da nasaru wanzu Allah ko dama ya ce latattabi anna sanana man kana qablakum ko wannan shine kenan to bina'an ala hadal hadith ne ibnu abbas ya faɗi wannan maganar yace kamar yadda yahuda suka kawata coci coci da, da nasaru to ku kuma kuma haka sai kun kawata masallacin nan ana yi ko ba a yi to amma sai dai yana da kyau a bambance wace irin kawa wace irin kawa ce aka hana wace irin kawa ce ba a hana ba a kai tsaye ya nuna tashhidul masajid shine a ɗaukaka ginin su ginin yayi tsawo sosai to a yanzu a duniya yana daga cikin abin da ake alfahari da shi hatta ma ana riganganto a wajen wani masallaci ne kowanne tsawo yanzu a duniya dai gaba ɗai in ka ɗauki masallacin da ya kowanne tsawo shine jami'ul jaza'ir an gane ko wani masallaci da yake a jaza'ir egypt ba egypt ba algeria shine ya kowanne tsawo ana hasumiya mai tsawo amma shi in kuma faɗi da abin gane shi ma duka za ka ga ana rab masallacin da ya kowanne masallaci tsawo masallacin da ya kowanne masallaci ɗaukan mutane masallacin da ya kowanne masallaci haɗi masallacin da ya kowanne masallaci ƙyalƙyali an gane ko da ɗaukar idanu to duka kun ga wannan abubuwa ne wanda suke makruhi a musulunci مالك حدثنا محمد بن عبد الخزاعي عبد الله الخزاعي حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وقتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزع الله ياتي لا تقوم الساعة قيامة بزات سيبا حتى يتباهى الناس بالمساجد har sai mutane sun yi alfaha sun rika alfahari da masallacin nai abinda ake ce ma attabahi huwa tafakhur ai hatta ya tafakhar kulla qaumin bi masjidihim kiyama ba za ta tsayu ba har sai ya kai ga kowanne al'umma suna alfahari da masallacin su dan Allah mun kai zamanin ko mu kai zamanin ba ai izala na alfahari cikin gari sun yi kowa masallaci mai kyau wa'ancan su ma suna alfahari ai suke da masallacin gwamnati da abin da ya kama da haka misali to duka wannan kun ga abubuwa ne da suke makruhi wanda idan manzo Allah ya ce kiyama ba za ta tashi ba sai an yi kaza ba ko da shi ke zamantowa azzammu ba akwai lokacin da yake zamantowa zam akwai lokacin da yake nuna ibaha to wannan yana daga cikin abin da yake nuna zam a rika alfahari kowa ya rika alfahari da masallacinsa domin wannan abin da yake shawowa shine rarrabuwar kanu idan kowa na alfahari da masallacinsa za ka gani yana kyamar ya zo masallacin suwa ne ya sallah wannan kuma zai kawo rabuwarka a tsakanin musulmai mali ce haddasa na raja ubnu almurajji an gane ko haddasa na abu hammamin dallalu muhammad ubnu muhabbibin haddasa na sa'id ubnu sa'ibi an muhammad ibn abdullahi bin iyadin an uthman ibn abil as أن النبي صلى الله عليه وسلم للي منزان الله أمره يا أمور تيسا أن يجعل مسجد الطائف أكن يسن مسلات طائف حيث كان طواغيتهم عند داغوتان سسكي an gane da kyau ko wannan hadishin da'ifi ne abin da yake nunawa shine da aka yi fathu ta'if aka buɗe garin ta'if to akwai inda gumakansu suke wurin bautarsu sai manzo Allah ya umurci waɗanda suka buɗe masallacin akan su mai da wurin ya zamanto masallaci hadisin duk da bai inganta ba amma yana nuna halaccin wurin bautar kiristoci ko bautar yahudawa ko bautar me yake da suna maguzawa ya halatta a maida shi masallaci in an yi fatuhun garin ban san ko ana ganewa da kyau ba misali a tarihin musulunci akwai iglis kin da aka maida ta masallaci shine a kasar lokacin da aka yi fato Constantinople a yanzu tana a cikin kasar mai ake ce mata turki an gane ko akwai wata babbar iglis da aka yi fatahin wannan garin musulmai a wannan lokacin suka maida juye iglis kin ta koma mi ta koma masallaci haka su ma kiristocin sun rama a ina a andalus espanya ta yanzu an gane ko jami'ul andalus har yanzu in ka je za ka ga zanen masallaci ne iglis kin suka maida masallacin iglis an gane ko akwai lokacin da masu kamar ka ba musulmai dama su zo aka bangara musu wani bangare su ma su zo su rika yin sallah an gane da kyau ko to ya halatta su zo su yi sallah to wannan shine kenan in dai har ana abubuwan bautar su na ciki kuma suke da iko akan wurin abin da hidaciya shine nesantar yin sallah a wurin dan za su yi doka hoto su ce to ga musulmai na husun musulunta a iglis kinmu to kun gani shubha ta shiga malai ce haddasana muhammad ibn yahya bin farisin wa mujahid ibn musa wa huwa atammu yace wannan hadisin shi ya hicika qala sun ce haddasana yaqub ibn ibrahim haddasana abi an salihin haddasana nafi'un anna abdullah bin umar lalle abdullahi bin umar akhbarahu ya bashi labari annal masjida kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan cewa masallaci ya kasance a zamanin manzon Allah al masjid anan ya zo mu'arraf kenan yana nuna masallacin wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da da a ce ya zo da na kira ne ana nuhin kowane masallaci haka suke gina sa a lokacin amma nan suna nihin masallacin manzon Allah kenan ya ce umar ya bashi labarin cewa masallacin manzon Allah ya kasance a zamanin samabniyan billabini waljarid an gina sa da birguna da kuma aljarid abinda ake ce ma aljarid su ne rassan iccen dabino shi ake ce ma jarid jaridatun nahl rassan iccen dabino قال مجاهد مجاهد يتي وعمده من خشب النخل haka kuma gimshikan masallacin gimshikai su ne misali wa'annan gimshikan masallacin sun kasance min khashabin nakhli daga katako ko kututturan dabino falam yazid fihi abubakarin shay'an sai abubakar bai ƙara komai ba daga masallacin bayan rasuwar manzon Allah wa zada fihi umaru sai dai shi kuma umar ya ƙara wa banahu ala bina'ihi amma dai ya gina sa akan ginarsa fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah ba na shi Umar tausi'i ne yayi an gane ko ya ya kara masallacin hwadi amma yanda aka gina shi a zamanin manzon Allah haka aka gina sa yace bil labini da birguna wal jaridi da rassan itanyar dabino wa a'ada amaduhu sai kuma ai gayyara a adanan gayyara wa gayyara amaduhu sai ya canza gimshikansa don me yasa ya canza gimshikansa domin sun fara lalacewa tunda gimshiki na icce in ya jima me yake yi canyewa yake ko gara tana iya cinsa ko kuma tsuhuwa dai ya kai ga kakkare shi yasa shine sai aka ce wa aada amaduhu gimshikan masallacin sai ya canza su ai gayyarahu yace qala mujahidun umuduhu khashaban mujahid yace gimshikan masallacin na manzon Allah itace ne wa gayyarahu usmanu kuma usman shi ma ya canza yanayin ginin masallacin fazada fihi ziyadatan kathira sai ƙari mai yawa a faɗin masallacin wa bana jidarahu bil hijara sai ya gina bangonsa da duwatsu almankusha duwatsu wanda suke sassaƙaƙi an gane ko su ne alhijaratul mankusha walƙassa da kuma alƙassa alƙassa shine aljir shine duwatsu wanda suke sassaƙaƙi kuma an shaha musu fencir an gane ko suna ce musu alhijaratul musanna'a a larabcin zamani mana duwatsu wanda a da in kuka lura ginonin da da irin su ne ake yi ya ce wa ja'ala amadahu min hijaratin mankusha kuma ya sanya gimshikan masallacin daga duwatsu sassaƙaƙi wa saqafuhu wa saqafahu bisaji shi kuma ruhin masallacin sai ya sami shi asaj asaj huwa khashabun min alhind wani nau'in itace ne da ake zuwa da su daga kasar indiya an gane ko itace ne masu ƙarfi masu kyawu abinda wannan hadisi ke nunawa mu'ida sai mu sai mu ƙara bayani qala mujahid mujahid yace wa saqafuhu saj ya kasance ruhinsa da dutsin assaji ne da da ittin saji ne qala abu dawud abu dawud yace alqassatu aljissu abinda ake ce ma alqassa shine aljis shine launi ko kuma mu ce pencir abinda wannan hadisi yake nuhi masallacin manzon Allah a khilafatul rashida an samu canji guda nawa guda nawa aka samu guda uku canji zamanin umar an gane ko canji a zamani ko mu ce ginin masallacin manzon Allah ya gamu da marhala guda uku a cikin khilafa ta rashida yanda manzon Allah ya barsa canji na biyu shine canjin wa canjin umar shi kuma faɗi ne kawai ya ƙara amma bai canza yanayin yanda aka yi shi ba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai lokaci na uku shine lokacin wa Usman shi kuma ya ƙara faɗi kuma ya canza yanayin me yanayin ginar domin da gimshikan da menene aka yi su da ice amma shi kuma sai yi su da me da duwatsu ruhi a da da me yake da rassan iccen da bino ko amma shi kuma sai sa gimshiki na assaji ko wannan shine kenan to a lokacin da aka fara ƙawata shi ƙawa ta hutar hankali shine lokacin khilafa ta umawiyya a fara kawata masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine lokacin khilafa ta meke suna meke suna umawiyya an gane da kyau ko lokacin muawiya ba lokacin muawiya bane lokacin abdul malik ne ina tsammani lokacin abdul malik ne ko yazid lokacin yazid bin muawiya ba lokacin ma muawiyan shi ma'aifin ba lokacin shi ne aka yi ma masallacin wani irin ado na musamman bayan shi kuma duk khalifan da ya zo shi ma sai ya yi kokari ya nashi ado don ya bar tarihi an gane ko kun san inda ma siyasa ta fara sai a hankali مالتي حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن ابن عمر أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم lallai masallacin manzon Allah sawarihi ay umuduhu gimshikansa sun kasance a zamanin manzon Allah min juzu'in nakhli daga kututturan iccen dabino ne a alahu muzallalun samansa an yi masa inuwa ma'ana an ruhisa bi jaridin nakhli da rassan iccen dabino ko kuma ce kunnuwan iccen dabino ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر سي أزامن خليفة أبو بكر ونن ميكي سونا روح النسمة سي يا ميكي سونا يزاجي شيني نخرت tunda ai kun ga faikin da bino kun ga yadda take ko dole in ta bushe ta zuma ta jima za ta iya ta zagewa sannu sannu har ya kai ga sarara ana gani to shine ma'ana nakhirat kina a zamanin khalifancin abubakar sai ta zage fabanaha bi juzu'in nakhli sai ya gina ta da kututturan iccen dabino wa bi jaridin nakhli da kuma rassan iccen dabino thumma innaha nakhirat sannan sai ta ƙara zagewa fi khilafati Uthman a khalifancin Uthman fabanaha bil ajurri sai ya gina ta da me yake da suna da al'ajur al'ajur su dai ne alhijarar musanna'a wannan duwatsun wanda ake sama fencir sassakake falam tazal sabitatan hatta al'ana wannan duwatsun ba su gushe ba har yanzu ma'ana har yanzu da mai rawaito hadisin yake magana yana nuhin har yanzu yanda ginin yake haka yake sai dai wannan riwayar da'ifiya ce tafarrada biha abi dawud domin idan kuka ga a cikin nan ya nuna cewa tun lokacin ma khalifanci abubakar aka canza mi aka fara canza mi masallacin amma a wacce riwayar kun gani a lokacin wane ne aka fara canzawa lokacin umar kenan wannan riwayar bata inganta ba haddasana musaddadun haddasana abdul waris an abi at-tayyah an anas ibn malik qala qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madina manzon Allah ya zo madina fa nazala fi ulwi madina sai ya sabka a ulwul madina saman madina mun sha bayani akan cewa madina tana da bangare guda biyu akwai mai da suna aksal madina ina ne aksal madina shine can farkon shigowa akan duwatsu to da su da 'yan tsakiyan gari akwai tazara mai nisa tsakaninsu kenan farkon zakuwan manzon Allah sai ya sabka a me yake da suna a saman madina fi hayyin a cikin wata ƙabila an gane da kyau ko kalima ta alhayi a larabci tana ɗaukar ma'ana guda biyu larabcin zamani da an ce alhayi ana nuhin alharra an gane ko shine anguwa amma a larabcin da idan suka ce hai ana nuhin gungu tunda su lokacin su gungu gungu ne ko a ce zango zangon hausawa ko kuma zangon gobirawa zangon katsinawa zangon kaza ko zangon baniwa ne zangon baniwa ne kenan ya sabka a hayin a wani zango yuqalu lahum ana ce musu banu amr ibn aufin ana ce musu banu amr fa aqama fihim arba'a asharata layla sai manzon Allah ya zamna a cikin su kwana goma sha hudu thumma arsala ila banin najjar sannan sai ya tura zuwa ga banun najjar na'am sai ya tura zuwa ga banun najjar akwai masu hitila ko yawa a hasko nan sai ya tura zuwa ga banun najjar yau wasan kwaikwayo suke ji ya tura zuwa ga jama'ar banin najjar an gane ko faja'u sai suka zo mutakallidina ko mutakallidina suyufahum suna rataye da takubbansu faƙala anasun sai anas ya ce faka'anni an zuru ila rasulillahi sallahu alaihi wasallam zancen nan da nake muku kamar ina kallo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a alara hilatihi yana akan taguwarsa wa abubakarin ritfuhu abubakar kuma yana bayansa ma'ana ya goyo abubakar wa mala'u banin najjar haulahu jama'ar banun najjar suna kewaye da shi kalima ta almala tana da ma'ana guda biyu almala yana nuhin jama'a almala kuma yana nuhin ashraful qawm an gane da kyau ko jayyid mala'un kamar yadda zuwa a cikin alqur'ani mala'un min qaumihi ko ko kuma yani ayar take aha mala'un ma'ana ashraful qabila kenan sai manya-manyan kabilar banun najjar suka kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna rataye da takubbansu kun san dan me yasa manzon Allah ya gayyato su zai shiga madina ya ji labarin akwai makiyansa da zai shiga a madina kuma kin akwai 'yan uwan ma'aihiyarsa 'yan uwar kakarsa domin kakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta aihi abdulmuttalib yar ina ce yar madina ce kakan manzo Allah na bishi ake ce ma hashim da ya auri da ya zo madina fatauci sai ya auri matarsa wadda ya aura yar madina ce to kuma bai jima da ita ba sai ya rasu ta zamna a madina kin to lokacin da ya rasu akwai kanansa da ake ce ma muttalib shine sai ji labarin ai dan uwansa Hashim da ya rasu ya bar mata da ciki sai ya zo neman wannan yaron yana zuwa sai ta ce masa ai gashi nan sunan shi me yake da suna sunan shi kaza sai ta wadi sunan shi namance mini asalin sunan shi sai ta wadi sunan shi yanzu da ya ɗauko shi ya zo da shi a makka ana ganinsa sai aka yi tsammanin bawa ne ya sau sai aka rika ce masa kai haza abdu muttalib haza abdu muttalib wannan bawan muttalib ne kenan kun ga sai nuna asalin sunan ba menene ba ba abdul muttalib bane laqabi ne da suka fara cewa haza abdu muttalib sai ce musu a'a wannan ba bawa na bane dan dan uwa na ne hashim amma dai sunan sai yame sai ya bisa ana ce masa abdul muttalib kenan asalin sunansa ba abdul muttalib bane wannan shine kenan kenan wannan me yake nunawa tasiri na dangantaka ta waje kun gani kaka ya auri mata daga gari madina yanzu ga manzon Allah ya buƙaci mutanen madina sai suka mi suka taimaka masa don suna da mi zumunta da shi kuma shi ma kanshi sai ya yi alfahari da su don suna da zumunta da shi wannan ke nuna mahimmancin auratayya a waje idan aka ce kowa ya auri ƙabilarsa to wannan ƙabilar za ta daskare wuri guda ba za ta yadu ba wannan shine sirrin yaduwar yaduwar Hausa an gane da kyau ko domin su cakuduwa da kowa suke yi cakuduwa da kowa suke zancen nan da nake muku ni ba bahaushe bane asali na bihilla ce ne kinan ina bayanin Hausa kada kace da ina bahaushe ne ani ba bahaushe bane kakan mu bihilla ce ne da yazo ya aure ba katsina kasan su kuma Hausa yan sun zo gida shikenan hankaka mai da kwan wani naki shikenan sai aka aka aje hillanci gehe sai aka koma mi sai aka koma Hausa wannan shine kiran kinan dai a takaice abin da nake so in nuna muna yana daga cikin abin da ke sa kabila ta yadu shine auren wasu wanda suke ba nasu ba idan kuka ce naku sai naku to za ku zamna nan da skare wuri guda kuna ganin su kuma wa'ancan suna yaduwa wanda shine kenan kina a takaice a nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da auren da kakansu yayi a wajen Madina a wajen Makka sai ya kira wannan dangin ma'aihiyar tasa suka zo suka kewaye sa da takwabba ta yanda ko da wa'ancan mutanen abdullahi a rasul munafiqin ko da a ce sun tunkaro su yana da dai mataimaka a garin to shine suka kewaye sa hatta alqa bi fina'i abi ayyub har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sabka a kohar gidan abi ayyub fina shine me yake da suna babu dar ko kuma amamad dar shi ake ce ma fina'ud dar kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ya sabka a kohar gidan Abu Ayyub wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli haythu adrakathu as-salah kuma manzo Allah ya kasance yana sallah inda sallar ta isko sa wa yusalli fi marabidil ghanami kuma yana sallah a marabidil ghanam shine wurin garken dabbobi kanana wa innahu amara bi bina'il masjidi kuma a wannan lokacin yayi umunni da a gina masallaci fa'arsala ila banin najjar sai ya tura zuwa ga banin najjar faƙala sai ya ce ya banin najjar ya ku jama'ar banin najjar saminuni bi ha'itikum haza saminuni ai ƙululi samanuhu shi ne ma'anan saminuni ku gaya mini kuɗin wannan wurin naku alha'it shi ake ce ma shinge gona ma ana ce mata alha'it duk dai wurin da aka kewaye ana ce masa ha'it kewayar ya kasance da kaya ne aka yi ta ko da me ana ce masa ha'it amma mafi yawanci an ce ma daji da aka kewaye ha'it ya ce ya ku mutanen najjar ku gaya mini kudin wannan shingen naku in saye sa don in gina masallaci faƙalu sai suka ce wallahi mun rantse da allah la na tulubu samanahu ba ma neman kudinsa illa ilallahi azza wa jalla in ba zuwa ga Allah mabuwayi ba ga imani ya ratsa su kenan mun bar ma Allah qala anasun wannan ita ce tijaratun lan tabur ko ita ce kasuwanci wanda baya karewa qala anasun wa kana fihi ma aqulu lakum kuma ya kasance a cikin wurin ma'ana wurin da manzon Allah ya so ya saye dan gina masallaci ya kasance a cikin wurin abun da na faɗa muku laqad kanat fihi quburul mushrikina a wurin ya kasance a ciki akwai kaburburukan mushrikai wa kanat fihi khirabun kuma ya kasance a ciki akwai khirab rosashin gidaje kinan hilin ba karami bane babban hili ne abinda ake ce ma al miki da suna al khirab ko al khirab huwa al makanu ghairu al mu'ammar an gane ko al makanu alladhi la yuntafa'u bihi wurin da ba a amfani da shi ko kuma an yi zama a ciki aka barsa kenan ya ce a ciki akwai gidaje rosashi wa kana fihi nakhlun kuma a ciki ya kasance akwai itacen dabino fa'amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kuburil mushrikina sai manzo Allah ya umurci kaburburran mushrikai fa nubishat sai aka shahe su an gane ko ma'ana dai aka cire su tunda za su tare ginin masallacin wabil khirabi fasuwiyat haka kuma wannan gidajen da da suka roshe aka daidaita su da ƙasa wabin nakhli faquti'a haka kuma itacen dabinon an gane da kyau ko itacen dabinon aka ciccire su fasuffun nakhla sai aka jera itacen dabinon ko kututturan dabinon qibalal masjidi a gaban masallaci mu koma baya kamar nayi sabqul lisan anan ya ce wa kana fihi nakhlun fa amara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya umurni bi quburil mushrikina da kaburburan mushrikai fanubishat sai aka bece su shine fanubishat kaburburan mushrikai aka bece su aka kwashe kasan nasu aka maida su wani wuri wa bil khirabi fasuwiyat su ma gidajen da suka rushe sai aka daidaita su da ƙasa wa bin nakhli faquti'a itacen dabinon su ma aka sassare su fasaffu an-nakhla qibalatal masjidi sai aka jera kututturan dabinon da aka ciccire a gaban alƙiblar masallaci wa ja'alu idadataihi sai suka sanya gimshikansa hijaratan duwatsu an gane ko abinda ake nuni shine bangaren masallaci wancan bangare na haka da bangare na haka amma su irin wannan su itace ne aka sanya na'am kenan faja'alu idadataihi sai suka sanya asalin ginin hijaratan aka sanya duwatsu waja'alu sai suka sanya yanquluna sakhra suna daukar duwatsu wa hum yartajizuna suna waƙe shine yartajizuna waƙe ba waƙa ba an gane da ke ku a hausa akwai waƙe akwai waƙa kun gani ina waƙe amma ba ni waƙa jayid wannan shine kenan wannabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum manzo Allah ma yana tare da su wa huwa yaqulu kuma yana cewa Allahumma la khaira illa khairul akhirah fansiril ansara wal muhajirah an gane ko Allahumma la khaira ya Allah babu wani alkhairi illa khairul akhira sai dai alkhairin lahira fansiril ansara ka taimaki mutanen madina wal muhajira da wanda suka yi hijira daga makka suka zo madina an gane da kyau ko wannan kina shine tarihin ginin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kare wannan hadisin inda wani bayani sai mu kara حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان موضع المسجد حائطا لبني النجار wurin da aka gina masallacin manzon Allah ya kasance wani shinge ne na mutanen Najjar fihi harthun wanda a ciki akwai gonaki wa nakhlun da kuma itacen dabino wa quburul mushrikina da kuma kaburburan mushrikai ni wannan abin da yake nuna mini wani irin hili ne wanga wanda za a ce ga kaburburra ga kuma wasu gidaje rosashi kuma hamma ga gonaki a ciki me yake nunawa ashe da aka tashi yin masallaci na manzo Allah sai da aka kashi hankade dan wuri ko ko hankade da ake cewa to sai da sai da aka samu hankade dan wuri ashe wannan me yake nunawa yana daga cikin sunna in za a gina babban masallaci a samu me babban hili domin shi masallacin juma'a don misa ake ce mishi jami'a ake ce mishi matattara domin ba sallah kawai ake yi ba a ciki kun ga ana sallar gawa a ciki an gane da kyau ko in ta kama ma haddi ana iya ayi a ciki in ta kama hatta wasa wadda ta halatta ana iya yi a cikin masallacin in ta kama aje makamman yaƙi sai ayi a ciki in ta kama 'yan gudun hujira tuzurai wanda ba su da kowa an gane ko sai a samu musu wurin malaba to amma aka yi masallaci dan takaitacce kun gani duka ba za a samu wannan hikimar ba kun ga a da kuma haka ake yi amma yanzu al'amari na son duniya ya sa domin ƙasa ta zama tun kamar kuɗi in mutum zai masallaci sai ya dan kurkutu wanda gidansa ma akwai wanda ma ɗakin sama ya yi masallacin da ya gina ya gina faɗi kun ga wannan ruwa ce wadda bata dace ba a takaice dai masallaci ana so a kwashi hili mai yawa dan amfanin zai yi yawa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce thaminuni bihi ku gaya mini kuɗinsa faƙalu sai suka ce la nabghi bihi thamana mu ba ma buƙatan wasu kuɗi faquti an nakhlu sai aka cire itacen dabino wa suwiyal haruthu wa nubishal quburu aka bece kaburburran mushrikina mushrikai wasaqal hadith sai ya kwararo sauran hadisin wa a ciki kuma yace faghfir abin da yake ni maimakon fansir sai yace faghfir fansiril ansara wal muhajira a wata riwayar faghfir lil ansari wal muhajira na'am makana fansur qala musa wa haddathana abdul warithi بنحوه وكان عبد الوارث يقول khirabun an gane ko barmakon abinda suka kawo a can me yake da suna khirabun ma'ana gidaje da suka rushe wa za'ama abdul warith annahu afada afada hammadan hada abdul warith yayi ikirarin cewa shine ya fa'idantar da hammad wannan hadisi ma'ana shine ya gaya ma hammad wannan hadisi ne ma'anan afada abinda dai wannan hadisi ke nuna muna ya halatta makabarta in ta kama a maida ta ne masallaci amma da sharaɗi sai an bece ne sai an bece kasusuwa amma malamai suke cewa in dai makabarta ce ta musulmai to abin da ya alkhairi duk bukatar da ke da kwai a yadda za a yi kada a kai gami ga bece kaburburransu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya darashta mumuni hayyan wa mayyitan a mace ko a raye an gane da kyau ko babu ittikhadil masajidi fi duri babu mai bayani akan rikon masallacin nai a addur addur daga addar ne ita ma wannan kalma tana da ma'ana guda biyu akwai addar albait akwai addar anguwa ko gari duka yana ɗaukar ma'anan wannan an gane da kyau ko misali aljanna na ce mata darus salam an gane ko alhali kuma Allah ya ce ardu hassamawati wal ard to abin da ya kai girman sama da ƙasa an ce mishi da an gane ko kenan fa babu aula gari misali a ce darun Niger duk da dai istilahi ne yare ne wanda a yanzu Laraba ba su yi amma dai yana iya dokan sunan gari to anan malamai sun rinjaye da abin da ake nuhi shine fassara guda biyu a anguwa a samu masallaci haka a gida a samu wani wuri a keɓance kawai ya zamanto na menene na yin sallah ne wannan yana da muhimmanci sosai a gidanka kada kai sake baka da wani wuri na musamman wanda ka keɓance shi ne don sallah laraba suna yin wannan sosai kuma sunnar manzon Allah haka ce sahabbai ma haka suke yi so da yawa in sun keɓance wuri sai su gaito manzon Allah ina so manzon Allah ya riki wuri kaza don yin sallah zo ka sa mini albarka sai manzon Allah ya zo sa musu albarka dalawa ne daga cikin yake da wuri na musamman wanda ko yara sun san wurin sallah ne ba a kai yaro ya zamna yi wasa a can ba kowa ke da wannan ba ko to ai wannan sunnar mu karanta hadisan guda biyu sai mu tsaya حدثنا محمد بن الألاء حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور من زال الله يا أمني دا أجين مسلاتين a cikin anguwunnai ko a cikin gidaje wa an tunazzafa kuma a tsabtace su wa tutayyaba kuma a sanya musu turare haddasana muhammad ibn dawud bin sufyan haddasana yahya ya'an ibn hassan haddasana sulaiman ibn musa haddasana ja'far ibn sa'd ibn samura haddasani khubayb ibn sulaimana an abihi sulaimana an samu bin samura an abihi samurata annahu kataba ila ibnihi ya rubuta zuwa ga ɗansa amma ba'adu ya ce bayan haka fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam to lalle manzon Allah kana ya muruna ya kasance na umurtan mu bil masajidi da gina masallacin nai an nasna'aha mu yi sina'ar su da kaji an ce sina'atu shay ai ijadihi an gane ko fi'luhu bi jauda yin abu da kyau sina'atu shi'r ko misali sana'ar kaza wannan shine kenan ya umurce mu da mu sana da mu kyautata ginin masallaci fi diyarina a cikin anguwannan mu wa nusliha sana'ataha kun ga sai da aka ƙara mi aka ƙara taukidi mu kyautata kera su mu kyautata yin su wa nutahhiraha kuma mu tsarkake su wannan hadisin kun ga kamar ya fassara muna wancan hadisin da manzon Allah ya ce ba a umurce ne ba da in yi ne in kawata masallacin ne kenan abin da aka hana shine kawatawa me kawatawa shine abin da mutum ya shigo masallaci zai ɗauke masa hankali wannan wannan wai zinariya ce ko ruwan gwal ne an gane da kyau ko to irin wannan shi aka hana irin wanda dan kawai in ya zo misali shi ba ma sallan ma zai ba kalle kalle zai kun kun doki alhakin shi wannan shine kenan wajen bidake ba a tono rama ashe ba a hana kyautata masallaci ba a hana a yi masa ado ba amma kada adon ya kasance na hutar hankali kuma kada adon a yi sa don saboda alfahari wannan shine amma in ba shi ba kyautata masallaci kun shiga shi nan wa nusliha sana'ataha wa nutahhiraha kuma mu tsarkake ta inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna sai a gobe insha Allah sai mu ci gaba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah